السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi ya nuna muna wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yi daidai da sha bakwai ga watan Ramadan hira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da shidda ga watan uku miladiya 2026 wanda insha Allah ta'ala wannan shine zamanmu na goma sha bakwai a cikin wannan wata mai tsarin albarka watan Ramadan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani a inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka ita ce suratul kahf ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya datar da mu baki ɗaya ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake zuciyoyinmu da gariya da kuma munahici Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yin ayyukan addini kaɗai don shi kuma don neman yarda shi da aikin da za mu don addini don shi da addini ko don wani shahara ko don wani neman suna a cikin addini muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da aikata irin wannan abubuwan Allah ya ƙara nisantar da mu da su Allah subhanahu wa ta'ala ya sa duk lamarin addini za mu yi ne kawai don shi kuma don neman yarda shi kuma in mu yi muna roƙo ya karba muna wanda kafin mu ci gaba da karatu jiya jiya mun yi eh kahin mu ci gaba da karatu jiya dangance da maganan nan da muka yi kan gaibu ayan nan da muka karanta na cikin suratul araf sai bayan karatu ɗaya daga cikin uwa ke ce mini ayan na an karanta ba daidai ba to kuma na yi ƙoƙari na in koma in saurara kuma ban samu dama ba sai kuma ina kyauta zaton yadda ya gayin an karanta ba daidai ba ya ce an karanta cewa walau kuntu a alamul ghaiba lastaksartu min alkhairi sai na ce wa ma masani min so ko alhali kuma yadda ayat take Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa annan Muhammad sallam ka ce walau kunta alamul ghaiba da a ce kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka san gaibu lastaksartu min alkhairi ai da ka yawaita ayyukan alkhairi Allah yake cewa kuma ka ce wa ma masani su da wani abu mara kyau ko mara dadi bai same ni ba muna fahimta ko kenan jiya mun karanta ayar ba daidai ba kuma cikin abokan karatu wani dan uwa ya tunatar da mu Allah ya saka mishi da alkhairi wannan shine abu mai kyau duk lokacin da aka ji an yi wani kuskure sai a yi ƙoƙarin tunatarwa saboda mu gudu tare mu tsira tare wanda za mu tashi ne aya ta 26 a cikin wannan sura mai tarin albarka amma kahin nan an kawo tambayoyi za mu yi ƙoƙari insha Allahu ta'ala in sun samu lokaci mu karanta su gaba ɗaya ko kuma mu karanta wasu daga ciki wanda mai tambaya na harko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce shin akwai wata addu'a akwai wata addu'a ne ko wani zikiri da ake yi tsakanin raka'o'i tsakanin wannan ne ko? ko a tsada shi wannan yana yi kawai ya ce shin akwai wata adda'a ne da ake yi a tsakanin raka'o'i raka'o'in nafila da kuma na shafa'i da wutiri naga ana dan sa lokaci tsakaninsu yace wai akwai wani addu'a ne wanda ake yi wanda ya zuwa addini tsakanin sallar wannan tarawihi da kuma shafa'i da wutiri to za mu iya cewa dukkaninsu guda ne ya ce saboda ya ga ana sa tazara babu wata addu'a da ta tabbata a sunna annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana yi shi yasa zaka ga zaman ma ai ba kowa bane ke yi saboda me ba karatu bane bai zo da zama kawai dai ana dan tsayawa ne mutane su shakata ko saman gani ke wannan sallolin da ake inna daina alamtar kaifa kulhuwallahu har sai an tsaya an huta koko ba ka ba abin ya zama siyasa in wanga ya bada kaza wanga ya bada kaza sallar da mutum guda duka yana iya yin Allah ya sa mu cika da imani mai tambaya na biyu ce assalamu alaikum Allah ya saka ma malam da alkhairi malam tambaya ta ita ce eh wani addu'a aka yi so mai azumi ya rinka yi wani addu'a ne aka so mai azumi ya rinka yi shi ma haka ban san wani hadisi ba da ya zo ce ga wata addu'a da aka so mai azumi ya yi sai hadisi guda wanda ya zo imamu turmuzi ya kawo shi wanda yake cewa mai azumi yana cikin ibada da addu'a da ya Allah subhanahu wa ta'ala yana karɓa mashi kenan zai yawaita duka addu'o'i ne wanda suke na alkhairi da ibadu irin karatun alkur'ani da sauransu amma magana a ce ga wasu zikirori ko wasu na filfili da ya kamata a ce mutum ya rinka yi to wannan watakila da wasu 'yan ciwa-ciwa ne suka suka kirkiro su muna fahimta ko amma addu'o'i duka wanda suka zo a sunna in kana azumi za ka iya yi muna fahimta ko da kuma karatun alkur'ani irin su tasbihi istighfari da dama dai zikirori wanda suna annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tazo da su wallahu ta'ala a'la wa a'lam sai shi kuma wannan yace assalamu alaikum hamdulillah fatan malam ya sha ruwa lafiya yace malam mutun ne baya da kofici ba Allah ya bashi masa albarka yace sai ya tarar ana rabon kuɗi da ya tarar ana rabon kuɗi ya ce amma mutane ko kowa suke yi kahin su samu sai ya ce ba zai iya ba shin haka ba hakan yin hakan ba don samu ba ko? kenan wannan za a iya za a iya ce ma wannan girman kai to ni dai iya abinda na fahimta anan shine ba za a ce mishi girman kai ba tunda sai dai ya iya zama kamun kai ba sai kun fahimta ba tunda yana daga cikin abubuwan da ake ba da na tarihin annan muhammad salam sai a ce shi tun da yarinta in yara suna cin abinci in aka zo ana waso so ko sai ya yi mi ha ya yake yi aka ce sai ya koma gehe in ba matsala ta kai matsala ba fi sabila idan ana ba da sadaka bai kamata a ce ba ka je matakar kana da mutuncin har a ganka kana kokowa a nan wurin sai ka take wani sai ka buge wani wataƙila ma sai ka zagi wani ko wani ya zagi ka ko ba haka nan bane ba kenan wannan shi in ba ya yi shi bane da giniyar girman kai zai iya zama kamun kai ne shi ko musulunci ya yada da kamun kai akwai sadakar da ko ba kokowa ake ba akwai wurin da saboda ka kame mutuncin ka baka zuwa ka amshi wannan sadaka ko ba haka ba wallahu ta'ala a'la wa a'lam sai shi kuma wannan ya ce assalamu alaikum wanda wanda ya zo sallah ko sai tarar da liman cikin ruku'i ina ji ya ce kahin mine ne ya yi kabbara zai tafiya ruku'i ko shi kuma liman ya yi kabbara ɗaugawa kenan sai suka yi mi sai suka yi tare ko suka yi saɓani wancan shi yana tafiya ruku'i wancan yana ɗaugawa ko bai samu raka'an nan ba a ƙaunar raji cikin maganganun malumai kinan bai samu wannan raka'a ba saboda mai dai jalimin ya dago daga rukuki mun san kun fahimta ba amma kuma in muka shiga irin wasu maganganu Allah shine masani sai mu tsaya nan wurin sai shi kuma wannan yace assalamu alaikum an ce mala'iku ba su shiga gidan da ke da kwai gidan da adda hoto ko sai ya ce to su cikin gida guda ne suke ko amma ɗaki daban-daban ne ko ɗaki guda ɓangare daban-daban ko abin dai da aka ce na tambaya shine cikin gida guda suke amma kowanne da ɗakunansu to kenan cikin ɗakuna akwai ɗakin da ke da hoto shin wannan ya shahe su to abu guda dai ne su ma wancan da suka liƙa hoton in kana iya zuwa ka tarda suka musu wa'azi ka musu wa'azi saboda a gudu tare a cira tare in kuma wannan yayi wahala wala ta zai wajira ta wizira ukura laihin wani bai shaho wani musan in an fahimta ba kenan su suka satan cikin ɗakinsu ko kuma kai ba kai da iko da ɗakinsu kai ɗakin ka ne kake da iko ha? ina kyauta zaton cewa ba ku da alaƙa kenan mala'ikun in sun zo sai su tsaya wurin kasu su kilekawa ɗakinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu jiya mun tsaya wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala bi sufi kafin salasa mi'ati sinina wazdalu tis'a sun zamna ashabul kahfi sun zauna a cikin wannan kogon a tsawon shekara 300 sai Allah ya ce wazdalu tis'a sai suka ƙara shekara tara bayan wannan sai Allah yake ce ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qulillahu a'lamu bima labis kace ai Allah subhanahu wa ta'ala shine eh shine mahi sanin haƙiƙanin tsawon shekaru ko kwanakai da wannan matasan suka yi saboda mi lahu ghaibu samawati wal ard ai sanin abin da ke da kai tsakanin sammai da kasai baki ɗaya wanda suka buya Allah yake shine kadai ya san su absir bihi wa asmi Allah subhanahu wa ta'ala yace kuma shi yahi kowa gani kuma shi yahi kowa ji yace malahum min dunihi min waliyyin wala yushriku fi hukmihi ahada ai babu wanda sai bayan Allah yace yahi kowa gani kuma yahi kowa ji sai yake cewa ai malahum min dunihi min waliyin wasu suka ce aina ana magana ashabul kafi ko kuma ana magana da al'ummar duniya baki daya ai ba su da wani wanda yake jibintan lamarin su kuma bayan Allah subhanahu wataala wala yushriku fi hukmihi ahada shi kuma Allah subhanahu wata'ala babu wani mutum daya wanda yake tarayya da shi a cikin ayyukan shi wannan jiya mun kan karanto maganganun malaman tafsiri dangance da wannan aya cewa Allah ne mahi sanin adadin shekaru da wannan matasan su kai amma maluman tafsiri da dama sun yi ni sun rajaha cewa wannan magana ce ta Allah subhanahu wata'ala yake karfafa ko yake ba da labarin shekaru da wannan matasan su kai sai Allah ya ce absir bihi wa asmi shi Allah subhanahu wata'ala ai yahi kowa gani kuma yahi kowa ji babban malami kakan masu tafsiri ibn jarir ko kuma ga ibn kasir sai yake cewa tunda shi ma yana nakaltawa ne da dama daga ibn jarir din sai yake cewa ai innahu la basirun bihim ai Allah subhanahu wata'ala yahi kowa ganin wannan matasan da suka shiga cikin kogo sami'in lahum kuma yahi kowa jin halin da wannan matasan su kai shine babban malami ibn jarir sai yake cewa zalika fi ma'anal mubalaghati fil madh wannan kaiwa ƙololuwa ne a wurin mi a wurin yabo kaiwa ƙololuwa ne wurin yadda Allah subhanahu wata'ala ya jinjina kanshi da cewa duk duniya wa ya kai Allah subhanahu wata'ala ji shine yake cewa ai ma eh ma absarahu wa asma'uhu wane ne yayi gani irin ganin Allah kuma wane ne ya hiji irin jin Allah ai kaga babu ko sai ya ce ai la yakfa alaihi min zalika shay'un saboda haka babu wani abu da zai koyu daga ilimin Allah subhanahu wata'ala ha wanda yake a sama ne ko kuma a ƙasa kenan nan yana nuna cewa Allah subhanahu wata'ala yahi kowa ganin halin da wannan matasan suke ciki kuma yahi kowa ji yahi kowa sanin halin da wannan matasan suke ciki dan daga cikin labarin da Allah subhanahu wataala ya bada yace ya sa musu kwana ko kuma yace yana jujjuya su a ka san wace irin juyawa ce ake musu wani lokaci zuwa wani lokaci ne ake juya su ai kaga duk baka sani ba ko ba haka nan ba sun yi tsawon shekarun nan kuma Allah ya tayar da su kamar yadda suka shiga basu ma san sun yi wannan shekarun ba ba wani alama irin ka ce na tara gashi ko na duka babu yadda dai suka shiga kogon nan haka Allah ya tada su yadda kasan sun yi kwana na na ƴan awoyi ko na ƴan mintuttuka sai yake cewa sun maruya an qatada sai kuma aka urwaito daga qatada yake cewa absir bihi wa asmi ai ba wanda yi kowa Allah su ba wanda yi ba wanda yi Allah subhanahu wata'ala ji ji da gani yake cewa fala ahada absaru minallahi wala asma'u ai babu wani wanda yi Allah subhanahu wata'ala ji babu wani wanda yi Allah subhanahu wata'ala ni gani yake cewa wa qala ibnu zaidin yace absir bihi wa asmi yace ayyara a'maluhum ai Allah subhanahu wata'ala yana ganin ayyukansu yace wa yasma'u zalika minhum sami'an basira kuma Allah subhanahu wata'ala yana ji kuma yana gani duk abubuwan da su da mu baki ɗaya muke yi sai yace ai malahum min dunihi min waliyyin wala yushriku fi hukmihi ahada ba su da wani majibincin lamari su wannan ashabul kahfi da mamu baki daya ba mu da wani majibincin lamari koma bayan Allah subhanahu wataala kuma wala yushriku fi hukmihi ahada kuma babu wani wanda yake tarayya da Allah subhanahu wataala a cikin hukunci sai ibn kasir yake cewa ai eh annahu ta'ala huwa allazi lahu khalqu wal amru ai Allah subhanahu wata'ala shi ne kaɗai ke da halitta kuma shi kaɗai ne yake caccanza wannan halitta shi kaɗai ne yake ma halittar nan umami ta yi da yake cewa allazi la mu'aqibu li hukmihi wanda hukuncin Allah subhanahu wata'ala ba wanda ya isa Allah ya hukuntar da abu ya soke wannan hukuncin ko kuma ya rejetan shi babu shi yake cewa walaysa lahu wazirun kuma shi Allah subhanahu wata'ala bai da wani maji daɗi bai da wani minista bai da wani wanda yake kama mushi wala nasirin kuma shi Allah bai da wani wanda yake taimakon shi wala sharikun kuma Allah subhanahu wata'ala bai da aboki wala mushirun kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala bai da bai da bai da mai bashi shawara sai ke cewa ta'ala wa qaddasa ai girman Allah subhanahu wa ta'ala ya daukaka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka da duk wani abu wanda ke da kai aiba a ciki saboda mi yace Allah subhanahu wa ta'ala bai da wani wa in yayi hukunci ko in ya shar'anta wani abu wani ya ce ya soke wannan sannan Allah bai da wani minister ai shi minister yana kama ma shugaba ne aiki ko a ce kai ne minista na bangaren kaza kai to shi Allah babu minista shi shi kadai ne sannan kuma ba yadda wani wanda yake taimakon shi kuma bai da wani aboki a cikin aikin sannan kuma babu mai bashi shawara shi duka wannan abubuwa ne wanda wanda ke da tawaya shine yake bukatar irin su muna fahimta to shi kuma Allah subhanahu wata'ala duka ya tsarkaka daga irin wannan shirme da hayaniya da, da, al'umma suke yi, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara muna imani baki ɗaya. Wannan shi ne magana da babban malami e, Ibn Kathir ya yi dangance da wannan aya. To haka kuma kusan duk malumai irin wannan maganganun ne suka yi, shi ma babban malami Imam Al-Khurtubi sai yake cewa ai absir bihi wa asmi ai babu wanda ya Allah subhanahu wata'ala ji da gani sai ce ai ma absarahu wa asma'uhu ai ba wanda ya gani irin na Allah subhanahu wata'ala kuma babu wani shi shi ma sai ya kawo waccan magana ta katada wanda yake cewa la ahadun absaru min Allah ai ba wani wanda yake gani sama ga ganin Allah subhanahu wata'ala wala asma'u kuma babu wani wanda yake ji irin ni irin jin Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa shi wannan abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala shi kadai yake banta da shi kamar yadda wasu malumai suka ce kuma nan Allah subhanahu wata'ala ya kawo shi ne ala wajhi ta'ajjub ya kawo shi ne kamar eh kamar abu na ban mamaki ta yadda tunanin mutum ba zai taba cewa ga yadda ganin Allah subhanahu wata'ala yake ba ko kuma ga yadda jin Allah subhanahu wata'ala yake sai ke cewa ai alma'ana absirhum wa asmi'hum ma qala Allah fihim ai abinda Allah yake cewa anan shine yahi kowa ganin su kuma yahi kowa jin su mahi yawanci suna magana a sahabul kafi kuma har da mu baki da sai ce ai malahum min dunihi min wali ai lam yakul li ashabil kafi ai su mutanen nan na ashabul kafi ba su kasance ba suna da wani wali ya tawalla hifzuhum dunallahi ba su da wani wanda yake tsare su a cikin wannan kogon da suka shiga a kun ga ai kogon da suka shiga ko to ba su da wani wanda yake tsare su a cikin wannan kogon koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala wa ya tamila an ya'uda damir fi lahum yace wannan abin da ya kamata damir in zai koma ne ga ashabul kafi kenan da Allah ya ce malahum min dunihi min waliyin kenan su ashabul kafi ba su da wani wanda ya shibinci labarin su ko wanda yake tsare su a cikin wannan kogon wanda yake ba shi bane Allah subhanahu wataala sai ce ai ala mu'asir Muhammad haka ma kai wanda suke zamanin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min al-kuffari na daga kahurai yake cewa wal ma'ana abinda Allah subhanahu wataala yake nihi ai ma li haula'i mukhtalifina fi muddati libtihim waliyun dunil waliyun dunallahi yatawalla tadbir amrhum ai ba su da wani wanda ya jibinci lamarinsu wa'ancan wanda suke ta saɓani kan ashabul kahfi kenan hatta su wannan kafiran ai ba su da wani wanda ya jibinci lamarinsu ba su da wani mai jibintar lamarinsu wanda ba Allah ba kuma ba su da wani mai caccanza alamarka yadda yake so in ba Allah subhanahu wata'ala ba sai ce fa kaifa yakunu a'lamu minhu to taya za a cewa kuma akwai wani wanda yake Allah sani kenan dangance da maganganun da wasu suke a ce ashabul kafi sun yi shekara kaza sun yi shekara kaza ko sai Allah ya ce da su ashabul kafi da ku da kuke da sabani da su a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ai ba ku da wani majibincin lamari wanda ba Allah ba haka ne ba ku da wani mai caccanza alamarkan wanda ba Allah ba sai ce to fa kaifa yakunu a'lamu minhu to ta ya za a cewa akwai wani wanda yake Allah ilimi kan shekarun da ashabul kafi suka yi ai kun ga magana ce wanda babu ko yake cewa kuma au kaifa yata'allamuna min ghairi ilamihi iyahum sai yake cewa wala yushriku fi hukmihi ahada sai yake cewa kuma ai eh nawa ya kawo wani qira'a ne wanda suke karantawa da wala tushriku ai Allah subhanahu wata'ala bai da wani kenan bitta'i eh min fawqa iskani kenan wanda suke karanta da ta'un mu kuma na ai muna karanta da ya'un ne ko wala yushriku fi hukmihi ahada shi ma dai yana daukar cewa ai Allah bai da wani abokin tarayya a cikin mi a cikin al'amarikan shi baki daya to haka dai suka yi ta suka yi ta maganganu dangance da wannan shi kuma babban malami imamul bagawi shi ma daidai irin wannan maganganun ne suka yi na cewa ai absir bihi wa wa asmi shine ai ma absara ma absara Allah bi kulli mawjudin wa asma'uhu li kulli masmu'in yace ai la yadibu an sam'ihi wa basrihi shay'un yake cewa ai babu wanda ya gani irin ganin Allah subhanahu wa ta'ala ko wanda ya ji duk wani mai ji bai jin Allah ba sai yake cewa ai la ya gaibu an sam'ihi wa basirihi shay'un saboda haka kenan ba wani abu da zai koyan ma Allah subhanahu wa ta'ala na abin da ya shahi shi ko kuma gani sai yake cewa malahum ai mali ahli samawati wal ard kenan duk wani wanda yake tsakanin sammai da ƙasai bai da min dunihi koma bayan Allah ai min dunillahi min waliyi sai ce ai nasirin kenan duk wanda ke tsakanin sammai da ƙasai bai da wani majibincin lamari wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba shine yake cewa shi malam ara ibn amir wa yaqub wala tushriku kenan kamar da wancan muka yi bayani na ta'un cewa shi ma Allah subhanahu wata'ala bai da abokin tarayya sai ce ai la yushrikullah fi hukmihi ahadin shi Allah ba wani wanda yake tarayya da shi a cikin mi a cikin ayyukan shi sai ce wa ila alhukum abinda aka ce alhukum anan shine wai ilmul ghaibi shine ilimi na sanin gaibi kenan babu wani wanda ya san gaibi wanda ba Allah ba mun fahimta ko kamar da je muke bayani ite la yushriku fi ilmi ghaibi ahadan kenan babu wani wanda zai tarayya dangance da mi ilimi na Allah subhanahu wata'ala na gaibi kenan Allah shi kadai yake banta da da wannan ilimi na gaibi bayan shi duk wani wanda zai ce ya san gaibi to babu shakka wannan ƙarya ce yake yi ko ma wane ne Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu za mu karanta magana na, na kusa da ƙarshe dangance da wannan shine na kakan masu tafsiri gaba ɗaya e, ibn jarir al-tabari wanda shi ma ya kawo maganganu da dama kusan duk irin maganganun da ne kamar da muka ce shi ma ibn kasir ya naƙalto maganganu ne da dama daga wurin shi ai babu wanda ya ji irin na Allah babu wanda ya gani irin na Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa da Allah ya ce malahun min dunihi min waliyin sai yake cewa ai ma ai mali khalquhum duna duna rabbihim alladhi khalaqahum ai ba su da wani wanda yake jibinta lamarin su wanda yake ba Allah subhanahu wata'ala ba wanda ke cikin da al'amurkan shi wala yushriku fi hukmihi ahada sai yake cewa wala yaj'alu Allahu fi qada'ihi wa hukmihi fi khalqihi ahadan siwahu sharikan ai Allah subhanahu wata'ala bai sa wani mai hukunci ba ko mai kaddar abu ko mai shar'anta wani abu ba ko ma bayan shi kuma bai da abokin tarayya sai ce bal huwa munfaridun bi hukmihi wa qada'ihi fihi Allah shi kadai yake banta dangance da saukan ma da bayan shi kaddara ya kaddara kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sannan shi ne kaɗai ke cewa kaza halak ne shi ne kaɗai ke cewa kaza haramun ne yake cewa wa tadbirihim wa tasrifihim fi ma sha'a wa ahabba sannan da jujuye al'amarka da caccan za su yadda yake so fi ma sha'a addi yadda Allah subhanahu wa ta'ala januha wa ahabba kuma ji yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya so kenan Allah shi kaɗai ne ke da iko duk wani abu wanda ka sani da abin da ke da kwai tsakanin samai da kasai da mutanen da ke da kwai tsakanin samai da kasai wanda wannan aya kamar da zamu za mu ji abinda take nuna mana shine ai babu wani wanda yake da haƙiƙanin ji ba wani wanda yake da haƙiƙanin gani irin na Allah to kenan Allah shine kadai ya cancanta ya bada labari ha irin shekaru da kuma halin da ashabul kafi suka shiga a cikin kogon su ba sai mun fahimta ba to bayan Allah subhanahu wataala yayi wannan bayanin sai yake cewa kuma shi su ashabul kahfi ba su da wani majibincin lamari da wancan mushrikan na zamanin annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ba masu imanin su kenan ba su da wani majibincin lamari wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba za mu zuwa ga maganar babban malami Allamatul Usaimin ita ce za mu karantawa ta ƙarshe dangance da mi dangance da wannan ayi alamatul usaimin cikin tafsirin shi da ya zo kan cewa e absir bihi wa asmi sai yake cewa wannan ji ne wanda ya dace da Allah subhanahu wa ta'ala da gani wanda ya dace da shi wanda yake gaya ne ƙarshe ne wanda ba wani wanda yake da makamancin shi ko kusa da shi Allah shi kadai ya siffanta da wannan sannan kuma duk wani magana da za ka yi kamar yanzu in ka ɗauka misali ina haulat lokacin da ta zo tana ba annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labarin halin da ta shiga musayin kuna tuna ba wanda sababinta ne suratul mujalala ta sabko kan sami Allahu qawlalati Aisha tace bakin kofar ɗakin ta ake magana da manzon Allah ake magana tace ita bata ji ba amma Allah da ke can saman sammai bakwai da yake saman al'arshi ya ce ƙari sami Allahu ƙaunar lati tujadulu tafi zaujaha. Tabbas, haƙiƙa, babu shakka Allah ya ji maganar wannan mata Aisha ta ce jin Allah ya sha bamban da na kowa. A ƙofar ɗakinta ake, shi yasa Allah ce kai ba abin da ka ɓoyi Allah ya san shi. abin da ka furta ya sani gashi a ɗakinta ake amma ƙofar ɗakinta ba ta ji ba amma Allah har ya tabbatar da ya ji Allah ce ƙarsami Allahu ƙaunar lati tujadiluka fi zawjaha wa tashtaki ila Allah Allah ya ce ai ya ji maganar wannan matar da take kawo kukan mijinta tana kai kukanta ga Allah subhanahu wataala Allah yake ce mutami ya ji to kaga jin Allah subhanahu wata'ala ya sha bamban da jin duk wani da kake tunanin shi mai ji ne ko shi mai gani ne ko kaza ne ko kaza ne kuma Allah subhanahu wata'ala bai da wani abokin tarayya shi ma babban malami alamatu isamin sai yake cewa ai wannan damiri da Allah yake cewa malahum min dunihi min waliyyin ai malahum sai ce wannan damirin ya'udu ala ashabul kaf wannan damirin yana komawa kan wanda suke wannan matasan ne sai ce au alaman au alaman fi samawati wal ardu ko kuma kan duk wanda suke sammai da kasai baki daya sai yake cewa amma wannan eh magana na biyu shine zai iya hada komi da komi yake cewa ya'ani laysa li ahadin waliyyun min dunillah ai babu wani wanda yake shibuntar lamarin kowa ma in ba Allah subhanahu wata'ala ba yace hattal kuffar kai hada ma kafuran waliyuhumullahu azza wa jalla mai jibintar lamarin su shine Allah ko yace wa hattal mu'minin hada ma masu imani waliyuhumullahu azza wa jalla mai jibintar lamarin su shine Allah subhanahu wata'ala muna fahimta ko ya kawo ayar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa idza jaa ahadukumul maut lokacin da mutuwa ta zakke ma ɗayan daga cikin masu mutane yake cewa mala'ikun Allah in suka zo su kuma mi Allah subhanahu ta'ala yake cewa la yufazituna ai babu sakaci mi za a yi sai Allah ya ce thumma raddu ila Allahi maulahumul haq din duk wani rai duk wani mutum da aka cire ma rayuwa a duniya sai Allah ya ce thumma raddu sai a mayar da wannan ran zuwa gawa ila Allahi zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ko maulahumul haq wanda shi ne kaɗai mashibincin lamarinsu na gaskiya. To kaga wannan aya sai yake cewa ta kumshi abinda ake ce ma wilayatul ama kamar yadda za mu za mu shi jibinta lamarin malumai sun kalkasa su kashi biyu suka ce akwai wilayatul ama akwai kuma khasa to yake cewa wannan ta kumshi ama ne sai yake cewa alaysa Allah ta'ala yarzuqul kafirin wai Allah ba shi bane ke azabtar da kahurai ba shi bane bake musu baiwa na jiki ba Allah subhanahu wata'ala bane ba ma yayi ginin samman da kasan baki daya wa sakhara shamsa wal qamara wan nujuma wal amtar wa kadhalika al ab yati hadhihi wilayat yace wannan shine hakikanin jibin tallamari ai kafirai wa ke ba su arziki ha sama da kasa nawa ne ne waye rana yi wata yake sabkar da ruwa to kaga ai wannan shine hakikanin jibintar lamari yau akwai wani da ya isa ya ce sai an yi ruwa yanzu wanda ba Allah ba akwai wanda ya isa ya ce rana ta hito yanzu kafurai mi suke takama da shi bayan kahurci su ce suna da ilimi na science ko yanzu akwai wanda ya isa ya ce ben diesel zai sa rana ta hito karfe goma na dare su ce sun yi wani bincike da za su iya sa rana ta hito zai iya yiwa duhu wannan ilimin nasu da suke da ka kalla hikima na Allah subhanahu wataala da yake shine mai saukar da arziki sai ka ga ya nemi wata ƙasa duk wani ita ƙasar da ba kowa bai zo misali kamar Niger ai kaga kusan arzikin da ake zubawa a ƙasa wanda dai yanzu tunanin mutum yake iya gani kusan don muna da shi ko amma yanzu sai ka ga wasu manyan manyan ƙasashe a duniya kuma babu wannan ai wannan kadai ya ishi mutum ya gane Allah ne yake yi su ma kafiran ya ishe su gane Allah ne ke koko ba haka ba yanzu a ce a Niger akwai abin da babu shi a horon shi a Niger akwai abin da babu shi a America to ai wannan ya ishe mutum ya tabbatar da cewa tabbas hakika Allah subhanahu wataala shine yake da iko kan wannan kawai kenan duk mai bukata sai ya maida al'amari zuwa gare shi sai yake cewa wa yatawalla al-mu'minin aidan kuma hallau Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake jibinta, eh, shi yake jibinta lamari na masu, na masu imani. Bayan wancan na kahurai ke na yanzu wannan wilaya ne wanda yake mi khasa lil mu'minin kadai ya shafi mai imani ne shi yasa yake cewa Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur ai Allah subhanahu wa ta'ala shine majibincin lamarin masu imani yana hitar da su daga dufai ya kai su zuwa gami haske yace wallazina kafaru amma kaga wanda suka kahurce ma Allah awliya'uhum tagut masu dora su saman kan hanya masu sabkar da su daga kan umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya musu Allah yake su ne dagutai su ne shedanu yace yukhrujunahum minan nuri ila zulmat ai suna hitar da su daga haske su kai su a cikin duhu na zalunci shine zalunci na mi na hada Allah subhanahu wata'ala da wani mun fahimta ko sai ce to kaga wannan wilayatun khassa yace wannan eh wilaya ce ke bantacciya wanda Allah subhanahu wata'ala masu imani kadai yake ma sai yake cewa Allahumma ja'alna min min ulaika ya Allah ka samu daga cikin wannan waliyan baki ɗaya kenan wanda suka mai da al'amarinsu ga Allah subhanahu wa ta'ala yake yuftahu lahu abwabul ilmin nafi wal amalu salih kenan Allah subhanahu wa ta'ala yana buɗe mawaliyai ha yana buɗe musu na harko sai yace ilmun nafi ilimi mai amfani wal amalu salih da kuma aiki na gari shi yasa sai kaji Allah yana cewa illal ladina amanu wa amilus salihati ko ba haka nan ba ha inda sai kaji an ce imani da aiki mai kyau sai ke cewa li hada qala ai saboda haka ne sai Allah ya ce yukhrijuhum minaz zulumati ai Allah yana hitar da su daga duhai ilan nur zuwa ga haske sai ce bima za yukhrijuhum da menene Allah yake hitar da su sai ce bil ilm da ilimi ne sai ce fa yuallimuhum awwalan sai Allah ya ba su ilimi na farko ilimin sanin Allah kenan mun gane ko sai yake cewa wa yukhrijuhum saniyan sannan na biyu kuma sai ya yi sai ya sa su akan aiki na kwarai idan sai ce saboda haka malahum ai mali ahli samawati wal ard ai duk wanda suke tsakanin sammai da kasai ba su da wani min dunihi majibincin lamari a siwahu kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ayyata walla umurahum wa yudabbiraha wanda yake majibincin lamarinsu kuma yake caccanza al'amurka yadda yake so alamatu usaimi ne ce Allah ne kadai yake banci da wannan bayan shi babu wani wanda ya shiga cikin wannan lamarin baki daya sai yake cewa wala yushriku fi hukmihi ahada ai babu wani wanda yake tarayya a cikin hukuncin Allah sai yace la yushriku ahadan fi hukmihi kenan ba wani abokin tarayya a cikin hukuncin Allah ai inil hukmu illa lillah haka ne ko ba haka nan ba wanda yake hukuntawa kadai shine Allah subhanahu wata'ala Allah saboda haka ne yace Allah yace wa makhtalaftum fihi min shay'in sai yake cewa fa hukmuhu ila Allah duk abinda kuka yi sabani a cikin shi to ku mai da hukuncin shi zuwa gawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai ce wal hukm shi kuma wannan hukum in ya kasu kashi biyu yake cewa wal hukm akwai ash-shar'i akwai hukunci na na shari'a bayan shi kuma sai ce akwai alhalku wa tadbir akwai kuma na halitta da kuma caccanza halitta yadda aka so ita wannan halitta ta kasance muna fahimta ko sai ke cewa wal hukumu bainan nas bil bil awamir wan nawahi da kuma hukunci wanda ya shahi na mutane a ce ayi a ce a bari kenan Allah ne kada yake sai ce haza shar'i wannan shine hukunci na shari'a kenan da Allah ya ce inal hukmu illa lillah kenan yana nihin kamar yadda wani wuri yake cewa alalahul khalqu wal amr kenan hukunci shine malumai suka ce akwai kauni akwai shar'i akwai hukunci wanda yake kauni ne na kawai Allah zai ce abi ya kasance ya kasance muna fahimta Allah ya ce da ka ki da kaso ha sai Allah ya yi ka misali sai Allah ya yi ka ba gobiri ko ba haushe ko buzu ko ba indiya ko ba larabe ko ba haka ba yanzu akwai wanda ya sai ce tunda an yi ka ba larabe dole sai ka koma ba kauhata ha akwai wanda nan ya ba da wani abu ko wanda ya gaya ma Allah ga famun da yake so a kawo shi a to kaga wannan kauni kenan Allah kadai ya isa da wannan shi yasa yana daga cikin jahilcin mutane wai sai ya rinka ma wani dariya dan wane ya zama kabila kaza ko duk wanda kaga yana haka tantagare dan iska ne kuma jahili ne bai san waye Allah ba yo kai nawa ka bada aka yi ka abinda aka yi ka ko kuma haka nan bane ba dala nawa ka bada kake ayyuka yaran da kake so ayyuka karshen jahilci ne ka ji mutum yana cewa ai shi kaza ya dukkan mu ɗan adam ne ba wanda yi wani sai wanda yi wani tsoron Allah Allah ka azurta mu da tsoron ka to kun ga kenan akwai kauli akwai kuma mi akwai kuma shar'i kenan shi wancan abinda Allah yake wala yushriku fi hukmihi ahada sai ce ai al'amrani wannan abubuwan guda biyu kawai da shar'i sai ce au ahadu ma ko kuma ɗaya cikin wannan biyu din sai yake cewa al'amrad bi amrai ai bi amraini abinda ake nihi da na umarni guda biyu sai yake cewa la ahadu yushriku ya la ahadu yushriku Allah azza wa jalla fi hukmihi la kauni wala shar'i ai ba wani wanda yake aiki tare da Allah ba wani wanda yake hukunci na ƙaddara abu ko na shar'anta abu tare da Allah subhanahu wa ta'ala. Mun gane, in Allah ya ce abu kaza haram ne to duk duniya ba wanda ya sai ce halakka ne. An fahimta koko, in Allah ya ce abu kaza ya kasance kaza to duk duniya kuma babu wanda ya sai canza. Shi yasa kuka ga Annabi Ibrahim ya ce Allah ya hito da rana daga gabas ko sai ce ka hito da ita da yamma in ka isa. to babban malami Allah mutum Usaimin rahmatullahi alaihi sai yake cewa fihi dalilun ala wujubi ruju ila hukmillahi shar'i wannan yake nuna cewa duk musulmi baki ɗaya su koma kan hukuncin Allah na shari'a kenan su yarda Allah ne kaɗai yake shar'antawa wa annahu laysa lana an nushri'a fi dinillahi ma laysa minhu kenan bai dace mu kirkiro wani abu ba wanda yake addinin Allah bai zo da shi ba mun gane koko kenan ba magana bid'a ko kuma kace kaza halaka ne ko haram ne a kakka kirkiro kuma kakka shar'anta yace la fil ibadat wa la fil muamalat haka a cikin ibadan mu kan mu karo kan mu shar'anta wani abu muna fahimta ko kamar misali carbi ko kuma addu'o'in da ake bayan sallah ai duka ibada ne ko to wani bai sai zo ya ce ma carbi halaka ne ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala bai ce carbi halaka bane mun gane ko wani bai isa ya zo ce ma wannan addu'ar da ake yi bayan an sallame sallah halaka ne bai isa ba in kuma yace kenan shi ma yana hukunci tare da Allah wani bai isa ya zo ce ma addu'ar suna ko addu'a mutuwa wannan da ake sadaka uku sadaka kaza bai isa ya ce ma wannan abin addini bane in yace addini ne kenan shi ma wani Allah ne da ke hukunta wani abu ko ba haka nan bane ba yasa in shegantakarka za kai kai shegantakarka in an ce babu kyau ka ce kaji amma magana ka ce halaka ne to wallahi ka halaka muna fahimta ko kamar mutum ne ke shan sigari ko shisha amma magana ce akwai sabanin malamai zai je wuta ka ce ka yarda haramun ne amma kana yana da sauki da kai jayayya ka so ka halitta wannan saban Allah da kake yi wanda yake haramun ne ban sai mun fahimta ba kenan Allah shi kadai yake banta da halatta abu da haramtawa ko duk girman mutum kaji an ce wai malamai sun yi sabani akwai laya ta Qur'ani ta halitta wanda ba ta Qur'ani ba sai su ce laya ta Qur'ani ta halitta wadda ba ta Qur'ani ba ba ta halitta ba duk sai sai ida wannan sai ka tambaye su to da annabi da waye aka yi sabanin muna fahimta da annabi da waye aka yi sabani shi dai annabi ya ce dukkan laya babu kyau ko to sai kai ka ci shinkafa ka ce ta Qur'ani babu lahi sai ka ga mu kai ma kana shar'antawa ne in ka ce ka dauko maganganu wasu malumai ne su ma suna shar'antawa ne kuma bayan Allah muna fahimta sai allamatul usamin ya ci gaba da cewa wa amma man qala min ahlul ilm amma wasu maganganu da wasu daga cikin ma'abuta ilimi suke yi sai su ce innahu lana an nushra fil mu'amalat ma yunasibul waqt kenan saboda haka zamu iya shar'anta ma kanmu abubuwan da suka dace da zamaninmu a yace fa hada qawlun batil wannan magana ce ta 'yan tasha magana ce ta wanda ba su san girman Allah ba su ce wai yanzu bari su zo su shar'anta ma kansu abin da ya dace da zamaninsu yace li annahu ala qawlihim lana annaju annaju riba yace kenan yanzu suna ce mana mu zo mu halattar da riba mu zo mu yi mu'amala da riba saboda riba ta dace da wannan zamanin da muke rayuwa a ciki ko ba haka nan bane ba yanzu in kadi ba ina ne ba a kutso da riban ba sai yake cewa wa an wa juzal maisar kuma suna ce mana kenan mu zo mu halittar da tata kalli tatan nan yadda ake so da ƙarfi da da tsiya ko da arziki kusan al'umma da dama sai sun shiga ciki sai yake cewa wa an juzal kullu ma fi kullu ma fi al-kasab kenan zamu iya halittar da duk wani abu da zamu samu yake cewa walau kana muharaman ko da wannan abin kenan ya kasance haramun ne sai ce wala shakka babu shakka anna hada alqawl batil wannan magana ce wadda take ta ɗan tasha yake cewa fal shar'u salim li kulli zamanin wa makanin ita wannan shari'a ta addinin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan kadadda ce gyararra ce da ta dace da kowane zamani da ta dace da kowane wuri muna fahimta ko yake sai kawo magana ta Imam Malik yake cewa walan yuslu akhir hadhihi al-umma ai farkon wannan a ƙarshen wannan al'umma ba zai gyaru ba sai yake cewa illa ma salaha awalaha sai abin da ya gyara ƙarshen wannan al'umma muna fahimta Alamatul Usaimin yana magana ne kan malaman da suke cewa kenan bari mu zo yanzu mu yi mu yi wani mu yi karayan wani abu wanda ya dace da zamani ko da can Allah ya ce kaza haramun ne to ai zamanin annabawa ne ko zamanin sahabbai ne to mu yanzu tunda Allah ya kawo mu wani zamani akwai technology an ci gaba kenan ya za a mu zo mu shar'anta wasu abubuwa yace wanda kaje da wannan magana to dan tasha ne ba malami bane addinin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake tankadaddan addini ne da ya dace da kowane zamani kuma da kowane wuri sai da in baka tashi yin addinin ba ka ce a to kai yanzu kana rayuwa ne inda dole sai ka gaisa da mata to wace dole sai ka gaisa da mata ko kuma haka nan bane ba ka ce a kana rayuwa ne inda mutane su ce duka wannan wallahi shigantaka ne ba wani dalili da mutum zai je ma Allah shi ce a ai ya shigo ne a wani zamani a shi yasa Allah ce to me ya hana ku bauta mun sai su ce kunna mutarafina fil ard ko mun kasance muna da rauni ce Allah ce alam takun adullah to Allah mu aikin mu ne ya sa dole sai mun cire ba Allah ce tunda nayi halittun samai da kasai wannan ne kadai aiki da nace dole shi za kai ko kuma haka nan bane ba don haka kaga kai ne ka zaɓi tambele da shegantaka ka je ka sa kanka ciki saboda haka shi ma Allah sai ya azabtar da kai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare sai malam ya ci gaba da cewa hukumul kauni amma shi hukunci na kaddara abubuwa hal ahadun yushriku Allah fihi akwai wani wanda ya isa ya tarayya da Allah anan sai ce abadan ha abada babu kai ba ma wani wanda ya isa ya da'awa ya ce ai shi ma eh hal yastati ahadun an yunazzal al-ghais akwai wani wanda ya isa ya sabkan mana da ruwa ko ya tara mana gizagizai ce a zo a yi ruwa sai ce la babu sai ke cewa ko mahaliyar tsatsi a hadin ayyun bitul ard akon wanda ya isa hito daga tsirrai da ƙasa babu ko sai ke cewa hukumul kauni la ahadun yad'i la ahadun yad'i shirkatu fi shi wannan kauni inda hukuncin wanda Allah subhanahu wataala yake kaddara abubuwa yace ba wani wanda ya isa da awa a cikin shi muna fahimta to ayin kai ƙaryarka za mu gargaji ne take ko ba haka ba in ka ce kai kana ba da maganin kuɗi sai mu ce me ake baka ka ba da maganin kuɗi sai ka ce kuɗi sai mu ce ashe kai ma haukace ne ko ba haka nan bane ba sai ka ce kana ba da maganin kasuwa mu ce ina telamominka ka ce a taga nan cikin zaulanka mu ce kai ma mahaukaci ne ko ba haka ba ka ce kana ma mutane aiki su zama gwamnoni da minista sai mu ce gwada mana ɗiyanka gwamnoni da ministrori a sai mu ga ɗiyanka ka sa su cikin wannan irin rubuce-rubucen da kake sai mu gane da ku da ɗiyan naka ashe duk mahaukata ne ba ku da alƙibla saboda in kuna yi ku yi makan ku mu gani ko ko ba haka nan bane ba duka wani tambada ne da mutane suke sa kansu Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu sai yake cewa al-hukmu shar'i huwa allazi mahallu ikhtilaf yace kaga wannan hukuncin na shari'a nan ne mutane nan ne ke da kwai wanda suke shiga ciki wanda za a samun sabani su ce su ma suna halittawa Allah yana halittawa ko ba haka nan bane ba ai kamar yadda muna ganin wannan zamanin ko ai ana gani ko yanzu misali je wannan shehun da muka kawo misali da yake cewa duk iskancin da kake so ka je kai in an je ka ce ma Allah shi yace kai ko ba yana halitta ma bane ba wanda ya zo ma da salatul fati bai halitta ma ita bane ba koko to wanda yace ka zo kai zanen suna waje ko na cikin masallaci ai halitta ma abubuwa ne yake koko ba haka ba to yace nan ne mutane suke shigarwa ciki yace amma wancan ba wani da ya isa ya gigi ya shigo saboda in ka shigo kashin ka zai bushe shine zaka mutuwa to shi kuma Allah ai bai mutuwa koko to Allah ya sa mu cika da imani to wannan kaɗan daga cikin maganganu da malumai suka yi kan mi kan wannan aya wanda muka fara jiya ba mu samu muka ida ba kenan ina ji in akwai sauran lokaci sai mu shiga sai mu shiga sai mu shiga aya aya na gaba a ban ji ba minti takwas kenan sai Allah ya ce qulillahu a'lamu bima labisu kace Allah shine wanda yake kowa sanin adadin kwanikan da wannan matasa suka yi a cikin kogo lahu ghaibu samawati wal ard ai duk wani abu da ya buya tsakanin sammai da kasai babu wanda ya san hakikanin shi sai Allah abshir bihi wa asmi shi Allah yahi kowa gani kuma yahi kowa ji malahul min dunihi min waliyin wala yushriku fi hukmihi ahada ai a sahabul kafi da mu baki daya ba mu da wani mashibincin lamari koma bayan Allah to shi kuma Allah ba yadda wani abokin tarayya a cikin mi a cikin ayyukan shi ko sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da ce ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam watlu ma uhiya ilayka min alkitab ka ci gaba da karanta malumai suka ce wannan kalma amma ka ce saura minti biyar ko shidda kenan ina ji bai isa mai shiga bayanin wannan ayi tun da naga ita ma ayi tubarkalla tana da mi tana da tsawo kenan sai mu bari zuwa gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai muna ne abinda malumai suka ce a nan ya halitta mu zo mu yi wani tsari wanda yake ya dace da rayuwarmu matuƙar bai shahi addininmu ba sai suka kawo misali kamar yanzu irin wannan tsari da aka shigo a ce ana son mota ta yi takardu ana son moto ya yi takardu ha ya ce ai kaga ba wani tsari bane wanda ya saba mu shari'a suka kawo misali suka ce yanzu ka kalla zamanin Umar zamanin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu tsari na sojoji babu tsarin sojoji a'a kawai in an tashi tahiya yaki duk wanda ya ji ya kushe taho ko amma Umar sai ji an ce Farisa suna da tsari na sojoji ana ɗauka sunaye a ce su wane sojawa ne su wane ba sojawa bane ba Umar shi ya fara wannan tsarin kenan kaga ai wannan tsari ne wanda ya dace da al'umma kuma bai saba ma mi bai saba ma addini ba ke yanzu ka dauki misali kamar tsirri wannan ai kaga ba wani abu bane wanda ya saba ma addini ko amma yanzu sai a ce dole dole mata ɗiyan musulmi sai sun je da kwalba tare da hijabi sai mu ce to ƙarya ce ko saboda mi wani na so ya halartar da abin da Allah ya haramta matsayin kun fahimtawa ko a ce alakwal dole sai mata da maza sun zamana wuri guda sai mu ce ya saba ma addini ko a ce dole sai sai sai dan kasuwa ko dole sai ma'aikaci ya cire ba sai a ce a nan ma ba wanda ya isa saboda ana so a halittar da abin da Allah subhanahu wataala ya haramta ne ko kuma a ce daga yau gwamnati ta sa doka kan wanda ya kuskure wuce mata ɗaya sai mu ce gwamnatin bata isa ba tunda ita ba ta halittawa ba ta haramtawa mai halittawa da haramtawa ya ce a yi hudu ko ba haka ba ko kuma a ce gwamnati ta sa doka dole kowa sai ya almu mata hudu sai mu ce a'a ko ta ce kowa sai ya almu biyar ko goma sai a ce nan mami a'a amma abin da bai saba ma addini ba shari'a mu a daidaice take akan kowane bangare hallau in ka ɗauka a musulunci zamanin annan Muhammad sallallahu Alaihi wasallam babu gidan kaso ina su mama wanda ya zo wanda ana salame sa a ɗarme shi bakin masallaci wanda ke zagin manzala sallallahu Alaihi wasallam ha? kaga dai ana annan salame ke hito yana ganin shi kuma hanyar musulunta a nan ko ba haka nan ba ne ha? to amma zamanin umar fa sai ya yi gidan kaso zamanin umar duka shi irin wannan tsare-tsaren na gwamnati a ce wane gwamna wane minista wane kaza wane kaza wane kaza wane kaza wane kaza to kaga ai ba su ci karo da addinin mu ba kenan mu duk abin da ya ci karo da addinin mu ko duk abin da zai taimaka mana mu yi addinin mu to addinin mu yana maraba da wannan amma duk wani abu da zai so a ya zo da wani abu kishiyanta abin da Allah ya hukunta to wannan abun ya saba makarantarwar mu kuma mu musulmi ba mu yarda da shi ba kuma ba mu maraba da shi ko ma menene muna fahimta ko akwai sauran lokaci a minti biyu to Allah subhanahu ta'ala ya samu cika da imani ina ji za mu saurarawa nan har zuwa gobe idan Allah subhanahu ta'ala ya kai muna rai muna nan muna shawarar cewa za a yi a tsaida tafsirin mu tsaida ne kamar yadda muka saba muka yi yau sha bakwai ko? to da can sha takwas muke tsaidawa ina kyautar zato ko? to ba mu sani ba yadda hali zai yana almuhim da insha Allah ta'ala in an ci gaba gobe in an zo za a ji in kuma ma ba za a cin gaban ba in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai muna rai za a ji ana wai saki ne saboda mutane masu zuwa kiyamun laili watakila mai son kwanta ita yi kunta da mutane ba kwantawa suke yi ba ko kuma da a ce kiyamun lailin da ake yi irin akwai wurare da ake rarrabawa wasu harkon dare wasu tsakiyar dare wasu ƙarshen dare ko to mu mafi yawanci za ka ga daga lokacin nan yayi kusan duk masallatai mu masu hala da wani su ne zero ko to Allah ya samu cika da imani kuma a ce kullum sai an sha ɗaya ko sha uku ko? a dage a yi ta yi Allah ya karɓa muna baki ɗaya abinda muka karanta na daidai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya rahe mana Allah ya biya mana bukatocin muna alkhairi baki ɗaya ayyukan da muke na alkhairi su ne suka yi karamci Allah ka karɓa muna laihikanmu da kurakuranmu su ne masu yawa Allah muna roƙonka ka yi mai afuwa ne ka yi mana afuwa ya Allah ya Allah ka yi gafara ga iyayenmu da malumanmu da sauran al'umman musulmi baki ɗaya wanda suka rasu wanda suke rayu kuma Allah ka sa su cika da imani Allah ka raba mu da mu da su da kumya baki ɗaya duniya da lahira Allah ka roha mana asiri duniya da lahira ya Allah ka gwada mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka gwada mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata ya Allah muna roƙonka ba mu da ƙarhi ba mu da dubara ya Allah ka tsare mu da duk sharrin abin da ka halitta ya Allah muna roƙonka babu mai azurtawa sai kai ya Allah kai ne mai arziki duk wani mai arziki kai ne ka bashi ya Allah muna roƙonka ka azurta mu daga arzikinka ya Allah muna roƙonka ka yi mana kyakkyawan ƙarshe ya Allah ka biya mana bukatocin mu da na yan uwa da dama da suke cewa a sasu suke hada Allah ka biya mu kowa bukatar shi ta alkhairi Allah muna roƙonka ka zama da ƙasar Niger lafiya da sauran ƙasashen al'umma musulmi baki daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh